الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك لك والحادي إلى صراطك المستقيم على آله عدد اليوم جلال العبد سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله محمد رسول الله أعلى وأرفع أمام العطايا والمواهب لن تحصى بلوغ رسالة ساتي إلى الأقصى لا إله إلا الله أرشادنا للمصطفى ووداده لا إله إلا الله ونذكره شوقا إليه بلا إحصاء لا إله إلا الله نبي الهدى خير الورى شافع البرى لا إله إلا الله فمن كان وللكل من أم أو خصى ألو تاجني المرسلين جلالة فأنت رسول الكائنات ولن تحصى عليك صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله من الواجعة الذاتي للمصطفى نصى لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله يقربون الماهين ضلالا الذي خص علينا عليه صلاة الله ثم سلامه ليلا مع الآل وصحب الكرام ومع أوصال محمد رسول الله على سبالي يحب العاتم وأخلصا لو القلب من الحب هنا تخلصا أجيت أرى النجم ليلا مجردا وما زادني ولا ما أو من تنقصا فإن كبار الناس بالليل شغلهم ركوع وأوراد سار الكل أخلصا وذا العبد طول الليل يصحاب مرشدا كفان بك عذيرا لله ترقصا محمد رسول الله وذلك داء أصله حب أحمد ولست وحك الحب لله مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه ثم من قد تخصص علينا محمد رسول الله سلام على خير الأنعام الذي عضال به الحق نجل هيدي وهو الذي ارتضى سلام على نجل الآوات بخير من دعا الخلق للمولى وقد آثن القضاء سلام عليه والسلام يقودني إليه إلى حضرة الماهي ضلال الذي أضال سلام عليه من خادم مسيم غفول قضى من ذنبه كلما قضى سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذا في تدارس ما مضى سلام عليه والسلام مبلغ عليه فمن لي إناني عنده رضا محمد رسول الله سجون دعبني سيارتني لمن نحاري لتبريد كرب المقربين ومن نحاري فلوت شجوني في ماليه محمد فزاع سجني والسرور أتى بها محمد خير الناس أدرى معتدا وطرعا وبلا وعوى لله قد محا أجدني أجدني منحى منا وذلك لأهوال عبد غير هادي كما قبل أجسني أجسني منها منا وداركا لأحوال عبد غير أهدي كما قبل أتترك عبدا لا يحب سواكم على سوء حال فهو لا يبتغي الإيوان ففرج كروبي وطوي كل محاله بقرب مزار المصطفى حيث ما نهى عليك صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه حبهم خير مبترى محمد رسول الله على واربه
محمد
حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا همة سيدنا في هذا المحضر والشاق فيه بنظرة سيدنا في البصر الحمد لله تمام العطايا والمواهب لن تحصى بلوغ رسالة الشفيع إلى الأقصى أسئلة تقوم شابا بي أسئلة الديواني نصرة الشجوني في مده النبي المامون صلى الله عليه وسلم ولم يشير إبراهيم رضي الله إلى سوى تمام العطايا fikar baye-baye wal mawahibu fikar kyaututtuka lan tuhsa wanda ba za su iya kididdiguwa ba ba su da iyaka bulugu risalati shafi'i ila al-aqsa shine isarwar saƙon ko manzancin wannan mai ceto ne Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam ila al-aqsa har ya zuwa nesa mafi nisa idan manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da shari'a ya zo da sabon Allah ya isar da shi zuwa gare mu ya isar da shi kowane sassa na duniya har ga alhamdulillah ya iso mana Najeriya sakon ya zo mana Kano sakon ya zo mana Bichi ga alhamdulillah duk mu musulmai ne mun karɓi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani lungu da sako wanda aikan manzon Allah bai je ba sai wani Allah ya ce idan ka tambaye ni me ya shiga ni'ima me ya shiga baiwa me ya shiga kyauta wanda manzon Allah ya yi mana da babu kamar ta sai ce maka burugu risala ta tafi ila ta isar wa sakonin na manzo Allah to shine baiwa da babu kamar ta baiwa da ba ta da kusan kuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da duniya tana duhu baki irin babu haske ko kadan na shiga cikin manzo Allah shi ya zo ya yada wannan haske na shirya ya ga wannan alkhairi musulunci kuntum ala shafa hufratin min al-layl fa anqadhakum minha muna kan gaban wata jahannama iris ya rage mu afka ciki ba za mu yi tsamar da mu daga cikin wannan halakar kamar da mun zuwa ga kan tafarki na gaskiya kan tafarki na shari'a dora mu akan hanyar aljanna mun gode Allah da wannan saboda haka ashe isar da sakon nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinci kowace irin godiya ya tsinci kowace irin wato fakari da kuma sai da shugo kai wa Allah tabaraka wa ta'ala babu abinda Allah ya bada ni'ima kamar cewa sabon manzo Allah gare mu sallallahu alaihi wasallam fa arsalna lil mustafa wa widadihi wa nadhkuruhu shawqan ilayhi bila ihla fa arsalna lil mustafa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ya zuwa ga bin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa widadihi da kuma bin soyayyar manzo Allah ko kama soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu ya zuwa ga musamman da Allah mu bi shi wanda zukuruhu shaukan ya ce da mai zuwa ga tafarkin wato ambatan manzon Allah din kuma sallallahu alaihi wasallama a ga shi muna sai bansa shaukan ilaihi saboda shauki ya zuwa ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama bila ihsa ba ma tare da iyaka ba ba tare da kididdiga ba nabiyul huda khairul wara shafi albara فمنك نوال لكل من أما أو خسر نبي الهدى يا النبي شريعة أني محمد خير الورى يا في ينتا لكي شاتي البراء يا مي تنتا لكي فمنك نوال كل daga gare ka ne baiwa take zo wa kowaye kowa ya samu wani abu komai kankanta su daga gare ka samu sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa Allah ke badawa amma ni nake rarraba dan kowa duk abin da aka samu na baiwa da abin da aka samu na alkhairi da gurin manzo Allah ka sani man amma aw khassa ko wanda ya game ko wanda yake banta da ke bantacce da magani a ciki komai da daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah shine ke bayarwa da kowa ya samu wani abu sanan gurin manzo Allah ya samu sallallahu alaihi wasallam alau tadni al munsalina dalalatan fa anta rasulul kainati wal tufa alau tadni al mursalina ya rasulullahi ka daukaka akan dukkanin manzanni ba shi daya manzo Allah ya daukaka akan manzanni dukan su dalalatan saboda girman matsayinsa sai zama ya zanta kowa saboda duk manzannin baki daya kowa ya samu komai da gumma Allah ya sani ni ومن آيه آي الذين قبلهم ومن آيه آي الذين قبلهم yana da mu'jizozin manzo Allah da ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin annabawan da suke da gari ko ma annabi ya zo ya samu wani matsayi ha ayatuhum ayatuhum mu'jizozin annabawa da ayoyin annabawa baki da ayatu ayo da ayoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ayo da manzo Allah ne ta tarbi da ko da ka ba ko bare ne ba da ko da ka ba ba ta biya Oh. right. Fifteen. What is wrong? Huh? What is wrong? Ya ni zaga, ya ci gaba. Aba shi ai. Fa anta rasulul kainati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin dukkan duniya gaba ɗaya. Shine annabin dukkan kauni. shi ba za sallallahu alaihi wasallam ba ina kanta annabin mutanen zamanin sa ne ba kadai a'a shi annabi da duniya ne tun daga zamanin farko tun daga farkon halitta har karshen sa manzo Allah annabin kowa ne ya za manzo Allah ya zama annabin kowa bayan ma mutanen musulmi mun yi cewa haka ya faru ne saboda cewa duk annabawan da Allah ya aiko Allah bai aiko su zama annabawa sai da suka fara ba da gaskiya da manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam to ba da gaskiya su ga manzo Allah kamar wakilcin da ba a sani wannan yana cewa manzala yana sama da su su kansu kaga annabin da mutai suka riko da su su ma sun kama manzala ne ko su yi manja manzala kaga su ma sun a kitin sa ne sun zama cikin al'umma ta ne sallallahu alaihi wasallam wa idha hunna mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa tansurunnahu قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين Allah ya ce ya riki bi alƙawari daga annabawa su ce sai da suke rantsuwa da yanzu jin da tsakanin su da Allah yanzu wannan aike da baku wannan manzon ce da baku kuna cikin isar da aike sai kuma wani annabi ya zo mai girma yana mai gaskata abin da ke hannunku na manzon ce da tsafin da baku la tu'minun bihi kun yi rantsuwa za ku imani da wannan annabin da ya zo wala tansurunnahu za ku taimake shi akan abin da ya zo qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri kun tabbatar da wannan kun yi da wannan yarjejeniyar da ku kike nan sai ya kare ne mun yadda alwa karna ala fatwa sannan Allah ya baka sani sahabi ku shaida ni ma ina cikin masu shaida yanzu yanzu zai ya fada ku je ko annabawa ne a zamanin kuma tsira da Muhammad ya zo amma manzo Allah yana zuwa shike nan za ku yi murabus za ku wata ku annabta za ku bi za ku taimaka masa Allah da ita a sai kenan da wannan manzo Allah ya zama annabin kowa saboda annabawan su da suke imani da manzo Allah ga yako su kuma dukkan su zaman jiran su suke da zai zo kaya ba su kuma kanta su Allah sallallahu alaihi wasallam fa anta rasulul kainati sannan manzo Allah shi kadai wanda Allah ya aiko ya zuwa ga baki ɗayan duniya duk annabin da aka aiko ana aike su zuwa gurin mutanen da ne kawai amma shi manzo Allah sai zama kamar da Allah ya faɗa Qur'ani wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira shi ya zuwa ga baki ɗayan mutane aka aike shi alaihi salatu wassalam fa an rasulul kainat haka manzo Allah ya zama annabin kawai ne baki ɗaya walan tuhsa ba za a kididdige ba ba a kididdiga sai wannan banda wannan manzo Allah annabin kowa da kowa ne ba shida alayka salatullahi thumma salamuhu min az-zadi hajj az-zadi al-mustafa nafsa alayka salatullahi thumma salamuhu kaga Allah na amince Allah ya tabbata gare ka min az-zadi salatin ya tabbata daga zaki salati ne daga Allah ya tabbata daga manzo Allah hajj az-zadi al-mustafa nafsa wato salati ne wanda yake abin nasanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah tabaraka ta'ala ba wanda Allah yake ne sai sai manzon Allah inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi hatta zati mustafa nafsa alayhi salatu Allah thumma salamuhu yuqarribu lil mahi balala alladhi khussa raka Allah ramu ta'ala da fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuqarribu ni al mahi balala manzon Allah ne shafi bata kai manzon Allah ne shafi bata din nan sallallahu alaihi wasallam yuqarribuni ya kusanto da ni zuwa ga kansa albarkar wannan salatu da wannan aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kusa wanda aka ce bance shi din nan da baya bayan da ba ba kowa ba yuqarribuni ni ko albarkar wannan salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanta ni zuwa kansa alaihi salatu Allah thumma salamuhu ma ala ali wa sahbihi kiram wa nausa alaihi salatu Allah thumma salamuhu ta ga Allah rahmatullahi tabbata ga manzon Allah ba al'ali ta ga tabbatar da rayuwa da iyalan gidansa wa sabir kirama da kuma sahabban sa masu girma dinnan wa man ausa da duk wanda manzo Allah yayi wasiya da shi ma Allah tabaraka ta'ala ya zarafi gare shi kafali hubul hashim ya akhlasa lahu alqalb min alhubba hina takhallasa asiya da goma sha takwas shawar da Allah yana cewa kafali hubul hashimi soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tafa'i gare ni ma'ana ta ta karkata ita kadai ce ban sa son kowa a raina ba sai Annabi Muhammad sallallahu bil hadi wa akhlasa lahu al qalbu min al hubba al qalbu minni zuciyata akhlasa lahu al hubba ta tsantsance soyayya ga manzon Allah tana son Annabi ne tsantsa ba ta son kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina takhallasa yayin da manzon Allah yayin da zuciyarka wata zama ta uku ta gaban shirka da shikenan sai ta zama take take banzu kuma da soyayya sai na Rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam bayan san annabi Muhammad ba san kowa a cikin hadithu ra'ayin najm al-aylat mugarridan wa ma saddani man lama aw man tanaqqasa hadithu ra'ayin najma kwana nake ina kirga taurari kwana nake ina kallon taurari ah al'adar mutumin da ya kasa bacci shine ta kallon sama kawai in dare wani abu ya hana ka bacci kaga da aikin man da ke ringira ka ta kallon sama amma idan a wannan tunawa da ke sama ka kirge ba kuma duk zaba kake ba shi kana amma kallon zaba kake yi ko ba ga mutum an zuwa na jarba ya ce na kike silin ba kirga silin yake na rawar zaman silin kila ma hayar da aikin jarba da sa akwai jina alaikin ba zai gane ba a al'adar da tunani da zai kallon sama kawai haka kawai to shi ne ma'ana abin da zai faɗa nan o abin qura'in najma kwana nake ina kula da saurari ma'ana kula da saurari ko ba na bacci kwana nake na kasa bacci lailan tsakar dare muryar rinan ina mai tuba waka kamar yadda tsuntsu yake yin kuka tagri shine kukan tsuntsu muryar rinan ina mai rada kuka kamar tsuntsu mana ina yin waƙe-waƙe na yaban manzon Allah a cikin dara abar kalhu illa an yakuna mutayyaman halifa garami bin nabi muhayyama أبيت بليل السن سهرانا منشدا لذكر الذي قد طاب غداه مخرا فأنا نكي بليل السن فأنا نكي أول دري شر بانا بچي منشدا لذكر الذي قد طاب ina mai rera waka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake farkon sa da kashin sa duka ya tsarkaka alaihi sallam ah so daga manzon Allah sallallahu alaihi ba shi da aiki cikin dare in ban neman sai na Rasulullah wa ma sadda ni wallahi ba yana cewa zai wallahi anni zul madan layl wa tuja ko fabiha yanalu sabr al khamr makhraja hadith yura'i al najma na hmm rasul raqidun yanazimu dawlan bal yanazimu abhaja hadith yura'i al najma wa kullu raqidun kwana nake ina kula da tawazi jiyo wani kullu da gidan kowa yana kwance yana bacin sama ban da ni yana zimu durran bal yana zimu abhaja a a ni tsawon dare ina rera ko ina tsatsara lu'ulu an maganganu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suke masu baki awa su tsaye masu ɗaukar hankali hadithu ura'in najma laylan kwana nake ina kula da taurari cikin dare mugarriban ina mai saba waka wa ma sallani wallama wanda yake zargi na akan abin da nake da dane ni ba dan haka ba zai hana ni abin da nake ba ba zan fasa da shi ba wani ya saba gangaruwa kai na ah sai Ibrahim din nan ya tsaka annabi ko sai Ibrahim din nan ya tsaka yaban annabi ko kaza to ko ba ka faɗa dai ban damu bane ba ma saddani man lama wanda dai zai zarge ni ma saddani bai tarke ni gaban abin da nake kai din ba ban fasa wa dan shi aw man da nan kasa ko wanda ma zai kauye daraja ta ya faɗi maganganu nan tsatanci a kaina ko ya zage ni ko ya faɗi magana mara daɗi wannan da duka ma saddani bai tarke ni gaban abin da nake wannan fasa da shi ba fa inna kibaran nas bil-layli tudluhum ruku'un wa awradun tara kullu khrasa ولا الأرض طول الليل يسهر منشدا كفانتك أوزيرا لله ترقصا فإن كبار الناس saboda ka san su manyan mutane waliyan Allah malamai shekhannai kaza manyan mutane billahi shugluhum shugluhum billahi abin da suke shagalta da shi cikin dare ruku'un wa awradu ruku'i ne da wurdai yawa shehi ko malami ko waliyi ko wani mai tsoron Allah in dare ya raba ba abin da yake mun da kaje kama sallah ya ta sallah tsawon dare ta sallah tsawon dare yana da kuyi ko ya ruku ya zira ya sallah ba haka ne sai haka dai kwana yana sallah wa auradun da kuma yin wurdai kaza ya ta wurdi ya salati ya istighfari ya halala ya tazihi ya kaza ya ta wurdai aikin mazaje kenan cikin dare sarar kullu akhlasa daga kowa daga cikin su yayi ikhlas ya ce komai nuna a cikin zuciyarsa ya fuskanci Allah a wannan abin da manya suka saba ke wadal abdu amma ni wannan bawa ce mai Ibrahim tunan laili tsawon dare ya hau nakan hana ido na bacci ni ma ruku'un wa wuradu ni ma sallolin nake da wurdan a'a mun shidar kifanan auziran lillahi ta'ala ni kwanan da nake yi bana bacci mun shirya ina mai taba waka ga manzon Allah kwana nake ni kuma aiki kenan in maza je aikin su sai su dinga sallah sai su dinga wurdi ni kuma na gano inda tawo sallah da na wurdin yake ya sai wurai anai mutu kifanan kwana nake ina rera waka kifanan ki auziran lillahi ta'ala wannan kifanan ki wani bangare ne na wani waka ta wani mawaki da ake cewa zuwa kai ta bin fujar ha mutum ne da ake zamanin jahiliya tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa ma'amir shuara shine sarkin mawakan zamanin jahiliya ne gaba da yayi waki waki da yawa kwarai da gaske kuma fararre ne sosai a cikin waka masana ko manazarta a jami'a suna sashi a sahun farko shine mutum na daya in ana magana kyawun waka da kuma iyaka to ana sa shi ne lamba ta farko yayi wata waka mai tsawo wanda ke ana ce mata mu'allaka mu'allaka ta ce farkon waka shine kifanan ji min zikra habibun wa manzili bi fatil liwa bayna dukhuli fa hawmali to wani bangare na wannan baiti ne shi yayin ku sai kifanan kwana nake ina waka yadda kaza ana ji da wannan waka da kifanan au ziran ziran din kuma wata kalma ce daga cikin wata waka isharar sai zuwa ga baiti da guda isara ce ya zuwa ga wasu baituka guda biyu na abul hasan aliyu bin al-hasan bin tayyib bin bakursi shi ne wasu baituka yana cewa la kuntu zira da nika wani azuruha fatu durabu autarun wai durabu nayu fa asbatu ziran nahilan ba'da na'iha tasbabu autarun wai durabu nayu sai zuwa ga wannan baitukan guda biyu shi wajen layi isara da yake auziran lilahin tarakata da wani mai wasa wanda yake yana rera waka kuma yana rawa saboda wakar da yake yi to ni ba duka nake dauka rera cikin dare ba ko ba duka su je yake karantawa abin da har shi bado a bai duka manzon Allah yake karantawa wai ma'ana dai ina kwaikwayon waɗannan mawaƙan da zai gabata tunda ke kowa ya ya yaba abin da ya dame shi ne to ni abin da ya dame shi ne Muhammad in wani ya tashi ya yaba bakara ko wani ya tashi yana yaban mota alfa ko wani ya tashi ko wani abin da ya dame shi eh wani abin da dame ni shine ya buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen an tsere ne har mu shidan ibanar ki auzira lillahi tarqasa wallahi sai Ibrahim yana faɗa irin wannan abubuwa radiyallahu anhu sai ka dauka cewa shi ma ba kwana sallan yake ba sai ka dauka ko shi ma ba kwana wurdin yake ba radiyallahu ta'ala anhu a yana faɗa abin da ya ji ta ne akan komai shine ban sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadhalika da'un asluhu hubbu ahmadin wa nasu hajjil hubbi lillahi mukhlisa wadhalika da'un amma yin hakan ba na san cuta ce wata rashin lafiya ta kama ni ko na rashin tsawon dare ban da aiki sai ban manzo Allah wadhalika da'un amma wannan cuta ce na san cikin lafiya ce asluhu hubbu ahmadin asalin wannan cutar asalin wannan rashin lafiyar shi da san manzon Allah kan annabi ne da yamin wani irin kamu da shi zaba da aikin manna yamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasu wa haqqil hubbi lillahi mukhlisa kuma wa nasu mukhlisan ba zan taba warkewa ba daga wannan cutar ta kama ni wa haqqil hubbi na rantse muku da na rantse muku da girman soyayya a gun Allah tabaraka ta'ala ba zan taba warkewa daga wannan a cutar da ta kama ta san annabi da kuma yawan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hakirhu alayhi salatu lillahi thumma salamuhu wa alihi wa sahbihi thumma man takhasasa salatu ala rahmatu Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa thumma man takhasasa sannan kuma wanda yake bantu abun Allah tabaraka wa ta'ala ko duk wanda yake bata gurin manzon Allah ya zama wani na musamman a fadar manzon Allah ta shi ma hada shi hada a cikin salatin سلام على خير الأنام الذي أضاء به لحق نحو الحج وهو الذي اتضاء أسئلة تقوم شاترة ولم يشهد لنا سوى سلام جيسوا تثبتا على خير الأنام جيسوا تثبتا بسا في أي إنسان كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء به لحق نحو الحج wanda da shi ne alhaƙu tabaraka wa ta'ala da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a ba na hajjal haƙƙi ya haskaka tafarki na gaskiya tafarkin shari'a Allah ya haskaka shi ne da wannan shine ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi taba shine kuma wanda yake yarda jiya gon Allah tabaraka ta'ala ne annabi Muhammad dan hayyan sallallahu alaihi wasallam eh salamu ne so ta tabbata ala khairil anami abisa manzo Allah wanda yake ne suna ce yanda ne kai wanda shine Allah tabaraka ta'ala ya haskaka na hadal haqqi tafarkin shari'a wa huwa alladhi taba shine kuma wanda Allah ya yarda da shi salamun gaisuwa ta tabbata ala najril awatiki a bisa dan atikoki ko jikan atikoki annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam annabu annabu najril awatiki ko eh sallallahu alaihi wasallam najril awatiki ma'ana eh wai ko na gani annabu najril awatiki yayin da eh wannan eh kaka ne ko eh abokin mu ne eh yayi ko annabu najril awatiki ya himdaya eh ma'ana najril awatiki dan atikoki saboda a cikin kakannin manzo Allah akwai atika atika har guda uku kakannin sa ne idan zan ji saboda na kira shi dan atikoki eh saboda wannan atikoki atikatu da Hausa fassara ta da Hausa an ce atika me kwaɗe jikin da turare ke wata take hukunci da turare shi ne ma'ana atika mace mai tsafta mai yin kwalliya da ado da turare eh to atika ce amma a cikin kakannin manzo Allah akwai atika atika uku da uku eh eh guda uku uku ne yayi eh da atika eh hilalu atika binti hilali ita ce babu abdul manaf akwai kuma atika binti murra ita ce babar hashim dan abdul manaf din kuma akwai atika binti al-auqas ita ce ita kuma babar wahabu baban na amina wannan kuma bangaren uwa kenan kan guda biyu ta bangaren uba ne eh wato saba ina da wujudi ke ita mun kula eh saba ina da wujudi guda biyu ta bangaren uba da babar Hashim dan Abdul Manaji da babar shi Abdul Manaji din kowace sunta Afika kaga ta bangaren uba yana da Afika guda biyu kakannin ta bangaren uwa kuma babar shi Wahabu ba wannan na Amina to babar sai ta sunta Afika ita kuma da ita ce mutane kenan a nan mutane ɗaya ba salamu ala alhamdulillah awati gaisuwa da tabbata a bisa jikan atikoki sallallahu alaihi wasallam khairu man da alkhalqa lil maula wanda shine mafificin wanda ya taba kiran mutane zuwa ga Allah duk a wanda zuwa suka kira zuwa ga Allah fara dukkan manzanni baki daya to babu kamar annabi Muhammad a cikin su da aka zama khairu man da alkhalqa lil maula shine mabiyin wanda ya kira talakai ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala وقال أحسن القبع حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يا كوتة تكمل ومعنى يا إذا دعيتين دي كما تجدش سلام عليه وسلام يقودني إلى حضرة الماهي الضلالة الذي أضع سلام عليه كيف أرتبتك من ذو الله وسلام يقودني إلى حضرة الماهي الضلالة wannan gaisuwa da nake maimaita ga Annabi Muhammad za ta gani ta kai ni ila hadratul mahi ke zuwa ga hadrar manzo Allah din yawan gaisuwa da nake ga annabi yawan salatu da nake annabi za ta bude mun kofar shiga hadaran manzon Allah Allah ji aba wanda shine ya haska duniya da haskensa salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga manzon Allah min khadijin musayyamin wannan gaisuwa ce daga khadiji wanda yake mai konkora soyayya a zuci zafulin amma kuma wara sani tsara kana kazamin zamfihi kullama qaba wanda yake na aikata duk abin da na aikata a cikin zunubi ba abin da na rage duk abin da ake na zunubi na yi amma dai ni hadiri da kuma wannan soyayya da haka ya rasulullahi akan wannan hidimar fa akan duk bangaren hidimar nan fa ni hadiri ne kuma da soyayya da zai bura kai wannan idza qulta ma azlamtu qalat mujibatan wujuduka zambun la yuqas bihi zambun ka san hadara hadari ne ita ka zo ka ce ai ni tsankakke ne banda zunubi ni malami da ni wali da ni ni kaza kaza ai ne nake aka ba na komai qalat sai hadara ta kira ka ce da kai mujibata suna yawa ta amsa hadara ta za ta amsa ma ta ce wujuduka zambon samuwar kama da kaga akwai ka zunubi ne la ilaha illa zambon da ba sama ne ai da kaga akwai kama to shi ne zunubi ne kai da babu kamar sa ni ba a mun laifi ba laifi kuma da wannan girma kaga akwai ka tukun to ana matsala ce haka ne su ba ai sai rike cewa Allah suna ta cewa mun duba mun yi zulubai mun yi kaza mun yi sai ka dauka irin zulumin ka ne na shan giya da tata da zina a'udhu billahi da kaza da ƙarya da sai ka dauka irin wannan zulumin na'am Mm. Babu wani bawa sai taɓa zuwa gaban ka ya Rasulullahi da irin zunubin da na zo da shi na zo maka da zunubi miki nikin kayan zunubai wanda ba wanda taɓa zuwa da irin eh lan ya ta zambun eh kima alan ya lan ya lan ya ta abdin dirjara'i za'ir za'irin maqamakan shi babu wani ba da taɓa zuwa da shi hadarar ka ya Rasulullahi da irin kayan zunuban da na zo na zo da ba taɓa yi don kai so ina faɗa irin wannan magana sai ka karanta sai ka zaci irin zarban ka ne na ƙarya da jiba da ta da kaza a'a in ga suna faɗa irin wannan kawai da suke faɗa da shi wata dalili faɗa irin da nufin faɗa ya rajin lalako fatun sahi wasta da firlin ya take yi a zalika a alama lahu na sauran abuwa ai duk sanda kaga akwai wani halala to yanzu ba zan mana ka kula kanka aiki aiki ya zo eh aiki ya zo malauran kullu kanka a daki aka da ake sai tuma ga Allah kuma da wannan dan kasar ka zurbin da babu kamar um za ku sama azrabtu qalu mujibatan wujudu kazan billahi qasu bi hibam da kaga akwai kama to ba zurbin da yake wannan girma um ba abin da yake wannan girma da ka dace suka shigo hadaran manzo Allah sai sai dan kan da kai a san sabo ko wasa mun yi zunubai mun yi kaza mun yi kaza arfa mana asiri mu talaga wannan arifi kenan ma wanda bai san halala ba shi ke wasa da ita wanda bai san halala ba shi ke wasa da ita ko ta labarin ta labarin zaki da yara eh ta labarin zaki da yara mutanen gari sun nemi ƴaƴan sarrafa aka rasa inda suke aka ta nema duk cikin gari duk makota ko ina zaga ba zan so a rasa inda yara suka shiga can wani ta dabara ta zaga bayan gari wani kusan suka yi sai kuma haka ne fa sai aka zagaya ana zagayawa malam sai aka hango yara sun yi tsare tsare akan zaki suna ta zama ke mu zama hali ainihin da shi kowa manta da ɗansa ciki tankacewa ne wannan kowa ya fake kowa ya gida a guje ya tsaga dawo sannan kuma dawa mace zaki tana ne cin nazu ran ke rade zuwa ne abubuwan zaka wai ta wahala kai haka sama walakan ta hau wuyan ka ta hau kanka a gaba da zuwa ne ta ba ke da mutu wannan ba san da ba wannan kale su ba kuma ba san da zuwa can da iya suka lego suka arba idoji da zaki da suka juya a guje kowa ya manta da ɗansa sai ta dinga wanda suka sani wanda suka san wanda ya san halala in ne arba da gudu wa yake guji amma da zan hayin dinga wasa ne mu da ba san aure bai mu dinga wasa amma yadda su sauran nan da suka matsa kusa ana cewa hasanatul abrar fi asl muqarrabi da me kake takama ne kace kai sallah ku kai azumi kai da kai in ka je gun Allah yake laifi kai mai da kawai na gobe ya zaka dinga wandara ne fa wandara ne ba a sa shi ba a hana shi yadda yake dama kai fa almani yadda yake dama kai gidan kai kana nan da zanga ka ai na sallah na azumi na sai ka je ka kame ne da kai zaka kai azumi da mu ga da zai kuma biyo sai ni mutum sai ka da zaka kuma zuwa ha ka man da Allah ya faɗa ne duka gama aikin kai sallah kai azumin riya guda ɗaya duka cikin da fata ka zuwa da riya ɗaya tak sai da zaka fata ka aikin naka rida sai ka je kana zarar ido ci zama ka bawa saboda wannan ne tabaraka wataala karu wace fa ta mutu ko karu wace ta mutu na wannan annabi Musa alaihi salatu wasalam kawai na gudunta ga wata magayar amma Allah ya masa wayi ta ji a ɗauki wuri Allah ya masa sutura kuma kowa ya sa a yi sutura ba ta da aikin man da na garon amma da ta samu wannan ta taɓa zuwa su da kare yana riki ruwa yana lasar ƙasar rijiya ta jiki irin ƙasar da ake cikin gabar rijiya ta jiki sarar tana lasarin ta dan karen yana lazan yana la karen yana lasa dan ya ɗan ji dama dama ta kwaɓe takalminta wanda yake mai kaman mai rufi ta ɗaura masa igiya ta zura shi kamar guga ta ɗebo ruwa ta bashi sai da ya ƙoshi wannan abu so wa Allah wa ba ki da wajen ne ta ba ki to ko a sauke ta wai da yi ta wa kan dogon a sa yi ne babban to a sa rihi a ce wajen saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba ya da biya abinda kake da raina a matsayin aikin kirki sai karba dalilin suka shiga aljanna ko ba za Allah ba amma ba hadisi sallallahu alaihi wasallam na ga wani mutum a cikin aljanna yana ke kewayawa a cikin wata bishiya saboda me ya samu aljanna ya samu ni'ima ya samu kaza fi shadratin qabaha ka tuzun na ka tarihi bishiya ce kawai tana cutar da mutane akan hanya yanzu zaga tare zari saboda ana zo ana karo da ita ana tuntubi ya zaga tare su suke wuce ne zari ta saboda wannan Allah duk ba dan Allah ba dan sallah ba ba dan azumi ba dan zakka ba ba wani abu da ya a cikin wannan da Allah ya karba me ya karba guda ɗaya tas shine ya sara bishiya kan hanya shi zama Allah yake cewa la ta haƙira na bil ma'ruf shay'an kar ka rena wani abu komai dan dan san Allah abu girki ne kare na ko da kai waɗan kai waɗan uwanka kyauta ne da tsagin da jini kaka raina wannan rabin da jini ka ci rabi ka ji amai rabi kaka raina ko wannan ne saboda baka san wanda Allah zai karba shi aikin ka to kaga in ka gane wannan sai ka gane ka je wa Allah kana takama ko ka dabo a kasa da abin da kake yi sai ka yi to ka shiga matsala ganin aikin naka malaji ne kai ganin samuwa kamar shi ne babban laifin ka ce wa har da babu kamar za su shiga cikin da Allah su dinga wannan dan kankace su dinga wannan hurwa su dinga wannan kaza kaza wanda bai sani wa jahilin manzo yake gina ta kafirin sai ya ga mutura su su shiga hali sai ya duba ba ga ga ba san da yake da ilahi ko da ba san da yake ba ullo su tauba sai ta bayyana a hannunsu ba san da mana wajen to yana zikr ilahi tubtu inni tubtu tubtu ma fa anta au ma qultu bal dai wannan mutum ilahi ya kawo da kuma da ita amma yana sanar da yawa a shekarar nan sai da shekarar su tubu tubu tubu na tuba na tuba na tuba kowa ya dauki abin da ya mai dadi a ciki shi wancan mutum haka eh malam na kudu da zaria sai fito yana cewa to ka gani na ka wala ya tuba da da dariba ya tuba da dariba ya bada shi kuma wannan namu nan kusa mai gidan gawo eh shi kuma sai fito ce wai na kawala ya tuba da kabal kawai da kabalin ma laifi ce ko a tuba da kabal ka ce da ne su kuma ko ne ta faɗa faɗan sai ke gana ma to sai sani a wurin radiyallahu anhu labarin ya zo masa to wannan yaraba suka zo suka samu suka ce to ga abin da ake faɗa ka san wannan kasida ya duba ya gani ya karanta ya karanta ita to tsawon zama da shi ba san wannan kasida ba amma wallahi bari in ga muku ba uban da yake wannan kasida ma shi Ibrahim saboda da karantawa na garin usulubin sani wannan kalmomin wallahi da kaje wuce ko ba san su ba me ya faru ne sai da zaka ga abin da ake faɗa shi subhanallahi a ga zuwa akwai jirgin kasa ai sai Madina yana zuwa ya iske sai wajen kuma aka yi sa'a ma ya zo a dai saboda shi wani sun tafiya yana shirin tafiya za a tafi London tafiya da ke ta ba dawo ba sau da yana zuwa ya kawo shehu kalla ke zan jiya alai da zaran nan ya sau wannan kasar kayan yi sau ya duba ya ce kwarai ko ni na yi ta aikin hajji na shida ta kashe shirin ma da yawa me ya faru da gaza abin da ke faɗa kan wasu suna cewa ka ba dari suna cewa ka ba kabul ka tuba kai kan to me ne shi a cikin dari ko kabul wanda hazan bari sai ka koma da wasu kan nuna mata kika ga bai kansala na jami'ar Niyami kuma a lokacin ya aiko shi wani da irin similar to wannan abu kuma kan wannan magana ne sai shi ba shi kenan ba ne a wannan daren shi da Allah ya rubuta sai guda biyu dan Salisu Niyami da risalatu tauba duk zai mana nan risalatu miyam da risalatu tauba duka guda biyun nan tauba yayi su ne kuma rubutu na ƙarshe da sahibar fajr ta rabbi Allah kafin dawowa daga London daga su ba wani rubutu ne gare shike nan rewaye shawar da Allah ya daka a laihan sana awal rabbi Allah ne saka duk guda biyu su gashi na aje abuga shi kuma daga nan fita sai sana awal yayi Beirut wajen buga takardu shi kuma shawar da Allah ya hudu je London ta ce da ita kuma shi tana gaban kwana ta sallar da tabi Allah ta'ala duk wannan tuba tuba tuba da mutum ya ji kuma wato layin sa ne ba sai ya rika daukar wani abu daban ya ga ana son tuba tuba din hmm sannan kuwa abin da shawar da Allah ke faɗa wata magana ce daban yare ne da habara kawai ba wata ake so ba laifi ba ba ta ga wai in su ba ka laifi ko kaza ba haka ake nufi ba amma dai ka gane in dai ka jirin wannan maganganu to maganganun na suke arkin su in aka raba wa duniya gaba da ya ishe ta gaba ta tsira gun Allah tabaraka ta'ala ba ta musu masu mai bakan amma karfi irin nasu in za a raba duniya gaba daya to ya ishe ta ta tsira gun Allah tabaraka ta'ala kun gode Allah salamu alaihi min hadimin mutayyimin gafurin qadamin zambihi kullama qada gaisuwa ta tabbata daga manzon Allah daga wannan haji wanda yake ne zazzafa soyayya cikin annabi gafulin amma rafkanan ne marafkani qabanin zambihi kullama qada wanda ya aikata kowane irin zunubi ba abin da nake bani ba salamun alaihi gaisuwa ta tabbata daga manzon Allah wa salamu mawaddatun wannan gaisuwa ina kai ta ne saboda soyayyar annabi ni na san sa ne shi zan ke yawan kai shi soyayya ta dawo wa mali suwa za fi zalika ma maza kuma me zan yi dama wanda zai sa arziki abin da ya kubuce mu in ba dai cikin mai salati da kuma gaisuwa da annabi ba hmm mu da muka zo a makare in makara ai gara ni da yawa saboda mu samu arziki abin da ya kubuce mana salamun alaihi wa salamu ballagun alaihi kamar li innani inda hore ba salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga manzon Allah yanzu wa salamu muballagun alai kuma wannan gaisuwa ce wajen tabbatar za a isar da ita gare shi saboda manzo Allah ya faɗa mana duk wanda ya min salati to Allah ya aje malaika guda su kutum a kabari na bai da aikin man da ya min wani dan wani ya gaishe ka Rasulullah ka amsa masa kaka duk wanda ya annabi salati ko ya masa gaisuwa ya masa sallama sai malaika manzo Allah ya ga malaika ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ma gaisuwa wa dan wani da gari kaza yana gaishe ka shi kuma manzo Allah ya mai da mana gaisuwa وسلام بلغوا عليه فمن لي إنه إنني عنده ربا فمن لي وأين وا وأنا كما من محمد وا إنني عنده ربا ni ya tace ni a gurin manzo Allah ni ya tace sani ni na sani shi na wai za ka wani kirishi wanda zan masallaci wani kirishi wanda zan gaje su a bashi din masallaci alaihi wasallam ai babu sujunun da har ni sai yarni liman nahab tabriz kalbil mukrabin wa man nahab sujunun da har ni bakan ciki ne suka gigita ni suka tsimo sani sayyaran ni liman nahab wannan bakan cikin sai da suka kora ni liman nahab litabridi karbil mukribina sun kora ne zuwa ga wanda ya zabara a cikin yayi bakan cikin masu bakan ciki kina ne Muhammad annabi Muhammad bai da aiki in banda yayi damu masu damuwa in banda tsaye da yake kewar masu kewa sallallahu alaihi wasallama da haka wannan bakan ciki sun matsa ni sun tafa sun wuya kai wuya in matsi ya matsi yanzu aka gano inda hanya take ba wanda zaka kawar sa yanzu aka gano inda hanya take to ma'ana bakan ciki ne suka taru suka da adani suka isani hasar da kora ne zuwa ga wanda yake shine ne yayi bakin ciki na hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hab shine wanda ya zabura domin yayi bakin ciki salautu sujuni bi madihi muhammadin fazaha sujuni wa sururu afaiwa salautu sujuni na yaye damuwa ta da bakin ciki na fi madihi Muhammadin a cikin yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya dame da bakin ciki da damuwa to a cikin yaman annabi nake yake sulalewa da na shiga cikin yaman manzon Allah shikenan sai bakin ciki ya dinga kwararewa har sai in dubawo mutana bane amrun madahtu Muhammadan fa yusibuni ma bata fakar alim duk sanda wani abu ya dame ne kullu zuciyata sai in saba yaman manzon Allah na yaba annabi Muhammad shikenan komai sai zo karshe sallallahu alaihi wasallam fa za hasjuni shi yasa sai bakin ciki na yayi wasururu ataqiwa sai kuma farin ciki yazo a matsayin musanyan bakin ciki sai ya rulluke zuciyar kuma bayan da bakin ciki ne ne Muhammad khairun nasi akramu mahsinan wa far'an wa bablan wa hawla Allah kal mahab Muhammad khairun nasi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wanda ke yayyan mutane akramu mahtidan wanda shine mafi karamcin asali ba wanda kuma zalla da hukunta asali alaihi salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda ana sama sama abun babu abun koyewa babu abun kyamata ka kora na saman manzon Allah tun daga kansa tun daga kan mai fasa yana Abdullahi hakka ne kan Annabi Adam ba abin da ake koyewa ba abin da ba a so a ji dukkanin su dukkanin su daga annabawa sai wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai mutanen kirki a zamanin su wanda ba su zamanin ya annabawa balle a cikin sun musulunta ko musulunta ba duk wanda ka dauka cikin sakannin annabi ka kwatanta sai ka ga wani babban mutum ne wanda a zamanin sa ma kansa aka dogara in ba annabi bane waziri ne in ba haka ba wani babban mutum ne wanda ake karrama a zamanin dukkan su haka shi yasa ma agun shi na Abdullahi bin Abbas fadin ubangiji wata kalluba ga fi sajidina ma'ana ta kenan Allah ta ta'ala yana ganin juyawa ka a cikin masu sajada ma'ana dukkanin kakannin manzo Allah musulmai ne ba wanda ya zura ga gunki ba ga mutum gunki a cikin su gaba daya sai na Abdullahi bin Abbas din nan yana cewa na kirga manzo Allah kakanni 500 ban samu wanda zai haifa a cikin su ba tsakanin uwa da uba da nan da lissafi na samu 500 amma ban samu wanda zai haifa ba dukkanin tsayan aure sallallahu alaihi wasallam shi da kansa annabi yana cewa kharajtu min nikahin wa lam akhrij min sifani min ladun anama ila awwal ni abi ummi na fito daga aure tsantsa ban fito daga sifahu ba shine aikin jahiliya saduwa ba aure an fito daga wannan tsatsan ba min ladun adama ila ila awalin ni azo ummi tun da kan annabi adam har zuwa mahaifiya da mahaifiya suka haife ni dukkanin su aure aka aka haife babu wanda yake da haifa uzubillahi hmm mun gode Allah tabaraka wa ta'ala to da kuma Allah kenan sallallahu alaihi wasallama akramu muhsidan wanda shi yake karancin wato asali sai sa mu manzo Allah ya kana mu mu daga nasaban mu wato sama da mutum biyar duk inda kake kirga nasaban ka in ka zo kan mutum biyar ka tsaya ni wani ne dan wani jikan wani shi kuma jikan wani shi kuma to tsana sai ba ta tsana haka yabba saboda za a iya yin gaba ta da wani tsitsige to kaza kar ka yi gaba ka kike da wata matsala amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na zama sahabbu janna ko da yake shi baya tsallake wato a ma'abdu bin abnana to amma in ya zo nan gurin yana yin wata isara kusan ba zan lafi na saboda zai dinga faɗa ne wa dan wa dan wa da ya zo kan ma'abdu bin abnana sai ce ka zama na sabo ka zama na sabo masu faɗan na saman mutane sun yi ƙarya sun yi tushe a ciki sai maza Allah ya shirya na to wannan kuma muhakkika suna gane cewa wato isharar manzo Allah yake zuwa ga abin da aka tusa a cikin nazarin saboda an ta tabu gaban zaka tada annabi Ibrahim a ciki shi kuma annabi Ibrahim sai suke dan azaru abin da suke rubuta gina masari kuma azarun nan ga cikin Allah ya da faɗa Qur'ani mun ji irin yadda yake wani mutumin banza ne kawai wani tsohon tsohon kwano to wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana liha inni arayka wa qawmaka fi dhalalin mubin kaza kaza kaza wani tsohon kwano ne kawai su sassa shi ne baban manzo baban annabi ibrahim to kare yau baban annabi ibrahim shi ne kan annabi muhammad yake shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam babu wannan a cikin nasabar wanda a hakika annabi Ibrahim sunan babansa Tarahu amma ba Azaru ba shi Azar din dan uwan babansa ne saboda a wurin dan uwan ubansa ya girma sai zama Qur'ani da ya faɗe shi faɗi sunan ko a larabci kamar yadda Hausa take ai gwaranci ne ka ce babanka kuma ka faɗi sunan ba ai gwaranci ne wannan sai daga rabu da ko ka faɗi sunan uba ko ka faɗi ka ce uba yanzu misali na ce babanka Musa to duk wanda ya gane magana ya ji san yare na na Hausa ya san cewa wannan baban naka ne fadawa mahaifinka wani yanzu muka gaisa da baban ka Musa inda mahaifi ne nan yanzu muka gaisa da baban ka shi in kuma Musa ne uban sai yanzu muka gaisa da malam Musa ka da san baban ka ne shi misali kenan amma kana ce yanzu muka gaisa da baban ka Musa to an san dan uwan mahaifin ka ne shi ne ma'ana ba kira mu baban ka wani saboda nan eh sun suna da yawa shi za a ke tantancewa su kuma a jiya ne ma a shiga ne balle a larabci abu ba a keɓance mata ma'ana a matsayin mahaifi larabawa ma dai ba su suke cewa ma uba su cewa mahaifi wanda mahaifi ne ta abu saboda ma'arori da yake da yawa walidu suke faɗa shi ne mahaifi lalle aka ce walidu ba ta fita ma'ana ba wannan ba uba ke da wanda ya ce amma ka ga abu to babban wa ma'ana ce mai abu a larabci kuma ka sani ba babban wan ku sunansa abu babban ka sunansa abu kuma kawun ka ma na wajen uwa ana ce masa abu kaka ma ana ce masa abu ko kuma ba ba wa jagoran addini ana ce masa abu jagoran addini aka ce masa abu ba shi ne fafa ba da ake wada fafa ne kenan mai fafa fafa ro uba yake nan addini fafa misali to wannan kalma ce mai haɗari sai zama da wannan ne kamar da shawar da Allah faɗa a tafsiri da wannan ne makin su sai suka fata saboda annabi Isa ya faɗa aya ne ya ce inni zahibun ila abi zan tafi gun babana shi kuma nufin shugaba Allah kenan sayyidu domin baba tana nufin sayyidu kuma a wani ma'ana su kuma suka ɗauka a baban su shi ya yi kenan daga nan suka fata da wannan kalma haka akwai matsala a wata kalma tana shigowa shi kenan sai ka ji hankalin su kenan sun sabo ne mu sai Allah ya kiyaye mu dan mu abin da zai dan kawo ta shubha ma sai Allah ya kaude shi hmm eh duk wani abin da zai dan kawo shubha sai Allah ya kaude shi ba ba a liba manzo Allah balle ma mu dauka kuma mu mu san wajen misali ya uzu billahi yanzu kamar da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi da ya ce bi nabihi da ba hansa matsala ba mai sa'a to ai kada shi dai za a ɗauka a maida shi ba a ɗauko na bayan a maida shi gaba shi kenan ta ɓaci duk bunan yi shi za ta koma kuma ana ta nuna yi ba wanda ya sai hana cewa ɗan Allah ne annabi Muhammad mu ma daga nan mun fara yin kiristoci suka fada mu sai Allah ya ce ya mun ɗan mulka amma sun samu su na min jina su kake da irin wannan abubuwa akwai irin wannan kalmomin bunayyu abu kaza to duk wannan sai ya rikita musu hankali sai zan koma ta kai ai ɗan Allah ne ba a ce ma Allah ne ba ba ba ita kalmar abu ba ma ta nufin lalle lalle a uba kawai to ala kulli halin dai annabi ibrahim ma wani fasa azab sun sa ma yasan sun faro wannan uba dan uwan uba ne to da ka baya cikin sabon manzo Allah da ka yadda manzo Allah yake tsayawa din nan ya ce ka zaman da sabuna akwai isara a gurin muhaqqiqai ya zuwa ga wannan hakikar da dama yake koyi ko da dai faɗa karara ya ce ga amma an san da sabon manzo Allah tun yanzu ne hakan annabi Adam alaihi salam kuma dukkan da tsarki akramu muhsidan manzo Allah shi ne mafi tsarkin asali mafi girman asali wa far'an kuma shi ne mafi girman far'u kuma domin duk wanda ya fita daga cikin manzo Allah kuma shi ne mafi girma a cikin duniya gaba daya waye ne girma kamar jikin Annabi Muhammad daga ga jikin manzo Allah masu ɗaukaka ne madaukaka ne ana ganin girman su wa fadlan manzo Allah shi ne mafi girma a wajen kyauta kuma ba wanda ya fa annabi kyauta ashannas wa hawa lillahi qad mahab ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsantsanta ga Allah tabaraka wa ta'ala أجسني أجسني منحملنا وداركا لأحوال عبد غير أحد كما قبل أجسني أجسني يا رسول الله تطعموني يا رسول الله ترسيني كتمشيني منحننا يا ميتنا المنحننا صلى الله عليه وسلم وذلك لأهوال عبد يا رسول الله كرسكي حالا يوانا باوا حالا يكتني إبراهيم تو كرسكي كتاو يا رسول الله bawa ne wanda gaira ahadika ma ba ban yi riko da wani ahadinka ba ahadinka kawai na rika ba riko na ba shi ba atatruku abdan la yuhibbu siwakum ala su'i hali fa huwa la yatajidu a atatruku abdan in ya rasulullah zaka kyale wannan bawa ka kyale ni ku anya bawan da yake la yuhibbu siwakum ba na son kowa sai kai ni bawa ne da ban da wanda nake so in ban da kai anya ya rasulullah zaka kyale ni ku ala su'i hali yanzu ka banna a mummunan hali ina fama bayan ba wani nake so sai kai fa hawa la ya tajir iwa bayan ba na neman wani canji kai kadai ne rika ba na neman wani canji daga ko'ina sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah ba zai haka ba ba zai haka ba shawar da Allah ya san yadda ake sabu gobe manzo Allah ne shi sai yake faɗa wannan amma manzo Allah ba zai haka ba a azkuru hajati amaskutu sayyidi alayka salatu Allah wa sajja ajma'a ai ma ba ta ya faɗa ba sai na faɗi bukatuna ne ko in shiru kawai ai kama sani sallallahu alaihi wasallam fabarrid dunubi wa dawil kullu mahanihin liqumi mazaril mustafa hay kuma nahu fabarrid dunubi da ta rasulullah bin nake nema gurin ka ka yaye dukkan bakin cikin damuwa ta wa dawil kullu mahanihin kuma ka nade mun dukkanin wani daji duk wani zango mai tsayi ka nade shi liqurbi mazaril mustafa domin gurin gurin ziyarar ka ya rasulullah ya zama ya kusanto gare ni ma'ana in samu kusanci ko in samu sauki zuwa ziyararka ko ne sai zama na zo ziyararka cikin sauki ba wahala ka natsa ya nisan da ke tsakani da sanar da ke tsakani in dinga ziyararka cikin sauki ta aka ga ta bayyana ko ba ga dake so ba san da haka ake tafiya kada ba ka ji tafiya da zai ga da kuma sai kai sallama da iyalanka su jani sai ka raba gado sai yanzu ka ba su abin da ka ba su eh sannan ka dawo hanya suna kuka kana kuka waye san ko za ka ga ma ko za ka mu sai mutum ya tafi kuma shi kenan sai da Allah da yawa inda suka tafi shi kenan sai suka tare in ya samu ya zo maka da ƙarfi kenan ya zo kenan sai tare ka da yawa wanda sun je a hanya sun mutu wasu a hanyar dawowa sun mutu wasu kaza wasu da wasu tare a wani gari wasu a Sudan wasu a kaza kowa ne inda ke nan dai ha wanda ya dace shine wanda ya kai kafin yi biyo sannan adalci sun masa wasu kuma kaɗan ana samu sai su dawo da saboda ka dogon aiki sai Allah ya je na kai mana hanya yanzu da mutum ya tashi cikin awa kaɗan awa nawa ake ya san kudu da kaɗan shi kenan an sauka kaka da kafin da annabi Muhammad la ilaha illallah ta zuwa zan ne tashi da an jima kai wahayi sai ga annabi na madina kuma irin wanda suke da hali ma shi kenan dama biza suke yi ba ma ba ma lokaci kai ma wata biza ta wata shida ko ta shekara ma nayi shi kenan don da kaga dama kike da kawai za ka ji ya kawai kike gobe gobe ma ka daya amin amin Allah ya mana haka saboda haka wadui kullu muhadithin Allah ya tsare ka nan zango li qurbi mazaril mustafa domin samun kusancin gurin ziyarar manzon Allah haifu ma na hab kullu mutum yana bare kawai shi kenan zo amin mutum Allah ya mana haka saboda annabi Muhammad Allah ba mu iko alayka salatu Allah thumma salamuhu salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah wa alihi wa sahbihi salatu ne tabbata iyalansa da sahabbansa hubbuhum khairu mubtalab soyayyar iyalan gidan manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah soyayyar su khairu mubtarab ita ce mafi cikin abin farlanta kuma gode Allah alhamdulillah za mu kwana nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za a ci gaba Allah ya gidan Allah ya gidan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin mu da masoyan mu da yan uwan mu Allah ya samu zama duniya lafiya malamin Allah ya saka musu alheri iyayen mu Allah ya saka musu alheri mun ga Allah ya mana mun da gari mu Allah mana maganin Allah ya mana arziki a rayuwar barkan nan sallallahu alaihi wasallam da wannan shi da gurbin gidi Allah huwa abin da zuwa Allah kare mu kasan mu Allah zai ta lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda suke zuwa da Allah sun bukatu su dake dake Allah ya mu mu Allah ya na bukatun da sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ubuka da suke tafi Allah sai lafiya kare lafiya Allah kwatar da hankula cikin albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halin kushi da tsanani da mutane suke ciki da matsi a wannan kasa ta mu Allah tun da mana shi da abin da yake cikin alheri da rafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwansa Allah ƙara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawar barka da sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon tsaya kan gurbin Allah ba mu ikon koyi da alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da sai Fatiha uku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim ya salam da mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق هذه لا تضيع المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق مخاطب ما سوقنا في الحج ولا كلا هدينا فنسجين ولا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا الفاتح ما قلت ولا خاطب ما سوقنا في الحج ولا كلا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم قبل عبادك بر الذنوب وتعالى التوب استقبل توبي بطيب ذكرك
ولا وانظر إلينا والكرم يتينا أسركم لنا وأبيتينا وأمنا ذرية مباركة وانزلنا إلى مشاركة وجعلني كل من آتنا إلي من رسل جزاء العافنا من المصطفى الشفيع يوم ولا شريك له ولا مدرك بالكوكب عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمنا عليه صلى ربنا وسلم وأنت خير الأنام. عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمنا اللهم صل على سيدنا محمد فاتنا وقد قولنا آتنا سبق الناس الأجلة والعادلة سبق المستقيم ولا آمن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك